نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فقد روى الإمام الدارمي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو مرفوعا حكما قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومتى ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكفرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام فانظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى أيها المسلمون إن التمسك بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبذ ما خالفه هو الصراط المستقيم قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عباد الله أنتم اليوم في, أوا... في أوائل رجب شهر صح أنه من الأشهر الحرم الأربعة وسميت حرما لأن فيها تعظم انتهاك المحارم بأشد مما تعظم في غيرها لكن ظلم الناس رجبا حيث ابتدعوا فيه أمورا منكرة لم يأذن بها الله من صلاة وصيام وقيام وذكر وزكاة واعتمار وما ظلموه ولكن ظلموا أنفسهم فابتدعوا هذه المبتدعات كلها ولا تلتفتوا إلى شيء يروى لعدم ثبوته عن الصادق المصدوق والشارع الحكيم فتزل قدم بعد ثبوتها والبدعة عباد الله لا خير فيها أبدا وإن حسنها الناس ورأوها حسنة فإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أيها المسلمون ففي, هاج... ففي هذه العجالة أنقل لكم كلام بعض الأئمة فيما يتعلق بتخصيص رجب بشيء من الطاعات قال, قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب, كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أصله وأمثلته وقال وكل حديث ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى إلى أن قال الجميع كذب مختلق وروى الفاكهي في أخبار مكة أن عمر رضي الله عنه يضرب الناس في رجب إذا رفعوا أيديهم عن الطعام ويقول كلوا فإن رجبا كان أهل الجاهلية يعظمونه وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فقال فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء وأما الصيام فلم يصح في فضل رجب في فضل رجب مخصوصة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله لم يثبت في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة عباد الله ونكمل النقول بما جاء في كشف الظنون لهادي خليفة ما نصه اختلق بعض الكذابين في القرن الثالث حديثا في فضلها ثم اشتهر في القرن الرابع ممن نص على فضلها أبو طالب المكي وتبعه الغزالي معتمدا على الحديث الموضوع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع, والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Allah godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wataala tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan sa ne ko manzon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka fita farke su har zuwa tashin alkiyama baya ka ƴan uwa musulmi wannan juma'a ta mu yau muna hudu ga watan Rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara 1441 wanda gidan miladiya yau 28 ga watan biyu shekara ta 2020 daidai za ta jawo hankali ne akan bid'o'in da aka kirkiro a wannan wata na Rajab kasancewan shedan baya hutawa kuma baya bari a huta a shekarun baya can an fito da a wasu sunna ta mamaye al'umma an yi watsi da mafi yawa daga cikin bid'o'in da ake yi a watanni ko a kwanaki ko idan an yi mace-mace ko kuma idan ana bukunkuna amma da yake shedan ba zai huta ba ba kuma zai bari a huta ba bayan lokaci bayan lokaci sai rika farfado da waɗannan bid'o'i sai mutane su yi ta yamadi da waɗannan bid'o'i suna tallansu suna kuma gayyatan mutane akan su riko da waɗannan bid'o'i a waɗannan 'yan tsakankani za ga ana ta tuturawa a wayoyi ga waɗansu hadisai wai aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan watan rajab ya shigo sai kai ma dan uwanka bushara da watan rajab Allah ya gafarta maka zunubanka ko kuma waɗansu hadisai da zaka ji an ce maka akwai wata sallah da ake kiranta salatu raghaib ana yin ta juma'an farko ne na watan rajab kamar wannan dare da muka wuto kenan a ciki ne ake wannan sallah wacce ake kiranta salatu raghaib ko kuma dai waɗansu azumoma da aka kirkiro a ciki irin azumin watan irin azumin tsaffi wanda ake fara shi tun daga ɗaya ga watan rajab har ya zuwa ƙarshen watan aka kirkiro na hadisi na ƙarya kowace yini sai da aka samu mata falalanta wanda ya hazimci ɗaya ga watan rajab yana da falala iri kaza wanda ya halici wanda ya azumci kwana biyu a watan rajab yana da falala iri kaza kwana uku yana da falala iri kaza kwana hudu har sai da aka kai kwana talatin na watan rajab wanda ke nuni idan da a ce waɗannan hadisai ko kuma wannan hadisi ingantacce ne babu yadda za a yi duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai koyi da wannan ba to sai dai hadisan ba wai da'ifan hadisai bane hadisai ne mawdu'at kirkiru ƙarya ne waɗansu ashararai ne kawai suka kirkiro ƙarya suka jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin su bautar da mutane da abin da Allah subhanahu wata'ala bai bautar da su akan ta ba to hakan ya sanya dole su kuma masu wa'azi da faɗakarwa akan sunna duk lokacin da suka ga bid'a tana neman ta rayu su kuma su yi haɗin gwiwa domin sun matar da ita ganin sun matar da ita mutuwan da yake ba a sarin su ta sake farfadowa bayan haka a ƙarƙashin irin wannan da ya sanya sai a riƙa yin hukubobi da wa'azoza da karatuttuka akan ire-iren waɗannan bid'o'i a haskaka ma al'umma cewa waɗannan abubuwa bid'o'i ne Allah subhanahu wataala bai saukar da hujja akan su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da su ba bai ma san su a matsayin bautan Allah ba waɗanda suka zauna da shi almajiransa irin su abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabban nan ba su san waɗannan abubuwa a matsayin bautan allah subhanahu wa ta'ala ba da haka al'imamu darimi ya ruwaito hadisi hadisin ya ruwaito shi da isnadi guda biyu amma dai mawqufi ne akan sayyidina abdullahi dan mas'ud amma duk wanda ya saurari sakon da ke cikin hadisin ya san wannan magana ta fi karfin ibn mas'udin ya kirkire ta sai dai idan ya ji ta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina abdullahi dan mas'udin yake tambayan ɗalibansa ya za ku yi da kanku idan idan fitintunu suka mamaye ku wato abin da yake nufi da fitina ita ce bid'a idan bid'o'i suka mamaye ku a ciki tsoho ke tsufa a ciki yaro ke tasowa mutane duk sun rike wannan bid'a ta koma kamar ita ce wata sunna idan aka samu ne nagartaccen ahlus sunna yayi watsi da wannan bid'a sai ka ji ana yama idi da shi ana nuna shi ana cewa turikatus sunna ka gani ga yanan sun bar sunna abu tun tun tun tun tun fa ake yi shekara da shekaru kunni ya girma kaka ake yin wannan abin yau ga waɗansu ɗan tsigegin shi da shi ya zo ya ce wai bid'a ne wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba to shine abdullahi dan mas'ud yake tambayin ɗalibansa ina za ku saka kanku idan lokaci ya kai ku irin wannan lokacin sai suke tambayin shi ala gafata malam wani lokaci kenan wannan sai ce ga sifofin wannan lokaci lokacin da ake rikidar da bid'a ta koma sunna a rikidar da sunna ta koma bid'a in kai riko da sunna sai a rika nuna ka in kai riko da bid'a sai a rika jinjina maka kasuwan bid'a ke ci kasuwan sunna sai dai a gurin nagartattun ahlus sunna Allah ka sa muna cikin su to sai suke tambayin shi ala gafata malam a yaushe ne sai yake cewa idza zahabat ulama uku in aka samu malamai na gaskiya suka yi kaura suka cirata malamai na gaskiya waɗanda yake malamai na Allah babu su sai dai malamai 'yan kasuwan malamai ko kuma malaman gwamnati ko kuma malaman da yake suna karkata ne zuwa ga abin da mutane suke karkata ba sa tsayawa su tsage gaskiya ko min ɗacinta ba sa fito da ita ko da wani zai bakin ciki ko da wani zai farin ciki ba sa duban girman Allah ba sa kishin addinin musulunci suna raka wato ainihin suna fatawa ne da addini gwargwado yadda zai faranta ma waɗansu rai ko kuma ya bakanta musu rai ko kuma suna wakiltan kawunansu ko a majalisi na karantarwa ko a majalisi na kudubobi ko makamantan wannan da haka malamai na gaskiya sun tafi wa kafarat qurra'ukum makaranta qur'ani akai yawa duk inda ka je ga alaran mana duk inda ka je ga alaran mana amma fa ba malamai sai ce wa qallat fuqaha'ukum cikin alaramomin nan fa amma masu gane addini ganewa na gaskiya kaɗan ne kwarai da gaske kana iya samun alaramomi ɗari amma malami ka tamamme a cikin su ka rasa ka tamamman malami babu shi a cikin su kila in ka samu ne kana iya samun ɗaya ko biyu ga makaranta amma babu malamai a cikin su wa kafarat umara uku ga shugabanni da 'yan takara an yi yawa wa qallat umana uku amma amintattu babu duk wanda ka ɗan tuntuɓe shi ma takara ne posta duk ya cika gari ana takara amma ina amintacce sai ka ji a kowane gari ana lissafawa a baje su a faifai sai ka ga babu wani amintacce sai dai a ce kawai wani a ɗanci wani amma babu amintacce aka koma ana neman duniya da aikin gidan lahira aikin da ake a samu aljannan Allah a sami yaddan Allah aka koma ana bautan ana neman duniya da ita aka kuma koma ana neman ilimin addinin musulunci ba domin bautan Allah ba sai domin san a sani da kaɗifiri da neman shiga da samun gindin zama a gurin shugabanni to haka nan sai na abdullahi dan mas'udin ya kawo wannan hadisi na kawo wannan hadisi domin ya zama shimfiɗa mu gane irin haɗarin rayuwar da muke ciki musamman irin waɗannan kwanaki bayan wannan na kalto maganin al-imam al-barbahari wanda yake tsoratarwa akan bid'o'i yake bayani akan cewa bid'o'i sukan fara ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ne a hankali a hankali a hankali mutum na yin bid'a yana yin bid'a yana yin bid'a yace to haka nan ake kirkiro bid'a daga nan sai ta bunƙasa sai ta girma wanda kuma ya riga ya faro ta din ba zai iya fita daga cikin ta ba ya riga ya zurfi a cikin ta to har shine yake baka shawara cewa duk maganar da ka ji to kar kai garaje kai gaggawan afka ma wannan magana har sai ka bincika shin manzon Allah ya san da wannan magana ko wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san da wannan magana yi aiki da shi ko wani daga cikin malamai na Allah wanda aka yarda da ilimin su yi aiki da shi idan ba haka nan ba al-Imam al-Barbahari ya ce to kai watsi da wannan magana domin wannan magana ta saba ma tafarki madaidaiciya kuma tafarki madaidaiciya dama ita ce bin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam da nisantar bid'o'i domin ko Qur'ani ma sai da ya ce wa anna hadha sirati mustaqima annabi da ya ja layi mi wato rodar ya ce to kun ga wannan ita ce tafarki tafarki na madaidaiciya fattabi'uhu ita za ku bi wala tattabi'u subula kan ku bika makami yan kungiya kaza suna da nasu yan gari kaza suna da nasu yan malamin shehi wani suna da nasu annabi ya ce duk yi watsi da wannan ku bi tafarki na ni kadai idan kuka bi bid'o'i fa tafarraqa bikum an sabilihi za ta raba ku da tafarkin Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da Allah ke muku wasiya da shi ko ku samu tsoron Allah to baya ga haka sai muka kawo batu akan watan Rajab ta yadda mutane suka zalunci wannan wata na rajab suka kirkiro ɗansu al'amura wanda shari'a ta yi musunsu waɗansu salloli waɗansu azumoma waɗansu zikirora waɗansu ƙiyamun laili waɗansu sadaƙoƙa waɗansu hadda umara duk an kirkiro hadisai cewa wanda ya umara a watan rajab zai samu falala iri kaza wanda ya ƙiyamun laili a daren farko na watan rajab zai samu falala iri kaza wanda ya je umara a watan rajab zai samu darajoji iri kaza haka dai aka kirkiro waɗansu ibadu aka keɓe musu waɗansu falaloli musamman a cikin watan rajab to shine muka jawo hankali akan cewa duk mun nisanci waɗannan bid'o'i kada mu waiwaye su saboda duk abin da aka cizgo maka akan wannan to wani abu ne wanda yake bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba idan kuma ka ci gaba da riko da shi to zamewa za ka yi bayan kila da kafafunka sun riga sun tabbata daga duganka ya karfafa shi bid'a ko ita bid'a ba ta da alkhairi ko min kankantansa ko da ko mutane suna ganin ai wannan ai tana da kyau ai wannan sallah ce ai wannan azumi ne to manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi a cikin wani hadisi yace a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mutane za su kirkiro waɗansu dajjaluna kazzabuna ma yace musu shedanu ne makaryata ya atunakum min al-ahadisi za su rika zuwa muku da waɗansu hadisai bima lam tasma'u antum wala aba'ukum hadisan da yake ku da iyayenku na gari waɗanda kuke karatu ba wanda ake ɗauka a tasha ko kan titi ba iyaye waɗanda suka zauna suka yi karatun addini suka san ilimin hadisi za ku ga su ba su san waɗannan hadisai ba ku ma ba ku san irin waɗannan hadisai ba annabi yake cewa fa iyyakum wa iyyahu a hirɗinku da su a hirɗinsu da ku wato duk inda ku ga irin waɗannan masu kirkiro hadisai ku yi nesa nesa da su kar ku riƙa sauraron su la yadhillunakum wa la yaftinunakum kada ku yadda su batar da ku kada ku yadda su ainihin fitini imanin to bayan mun kawo wannan shimfiɗa sai muka ce to za mu kawo maganganun waɗansu daga cikin jigajigan malaman musulunci waɗanda suke nuni akan cewa duk wani hadisi da ka gani wanda aka keɓe watan rajab da wata sallah ko aka keɓe ta da wata ƙiyamun laili ko wani azumi ko wata sadaka ko wani zikiri ko wata umara ko wata ibada ta musamman a ce an keɓe watan rajab to duk wani hadisi da ka gani akan wannan hadisin ƙarya ne farko muka nakalto daga al-imam ibn qayyim al-imam ibn qayyim a cikin littafinsa al-manar al-munif fi sahih wa da'if ya mutu hijiran manzon Allah na shekara 741 da ya kaka waɗannan hadisai da waɗannan ruwayoyi da aka kawo akan keɓe watan rajab da ibadu a ƙarshe dai sai ya ce aljami'u kadhibun muktala duk waɗannan hadisan ƙarya da ƙarere ne aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin nan yayi waɗansu maganganu haka waɗanda yake mun tsallake saboda yanayi na lokaci amma dai a ƙarshe da yake shi bijimin malami ne ya mutu hijira na shekara ɗari bakwai ne da arba'in da ɗaya yanzu kamar shekaru ɗari bakwai zuwa ɗari takwas da suka gabata to duk ya kawo waɗannan hadisai ce duk ƙarya da ƙareri ne shace faɗi ne bayan nan mun kawo maganin al'izu abdussalam wanda yake ya mutu hijiran manzon Allah na da shekara ɗari biyar da saba'in da bakwai kamar shekara kusan dubu ɗaya yanzu da mutuwarsa ya faɗi a cikin wani a cikin wata rasa'il ko kuma a cikin wata musajala ilmiya da ya gudana tsakankanin shi da ibn salah a ciki shi ma ya kaito cewa duk wani abin da aka keɓe wannan wata na rajab to malaman musulunci duk da irin kwaɗayinsu akan karantar da farillai da sunnoni ba a nakalto daga gare su cewa akwai irin waɗannan salloli ko waɗannan zikirora ba babu kuma wani malami na Allah da ya taɓa kawo irin waɗannan maganganu a cikin majalisinsa ya zabar da ɗalibansa ya kwaɗantar da ɗalibansa akan riko da su bayan wannan mun nakalto daga al'imam ibn salah shi ma a cikin wancan da ya littafi da suka yi musajala tsakankanin shi da wancan al'imam al'izzu abdulsalam shi ma yake cewa wannan irin sallolin nan da waɗannan abubuwa da aka ƙirƙiro duk an ƙirƙiro su ne bayan ƙarni na hudu bayan ƙarni na hudu a lokacin nan ne aka ƙirƙiro su ya ce man sha'a min baitul maqdis a baitul maqdis ne ma aka ƙirƙiro waɗannan bid'o'i ya ce duk wani hadisi da kaga ya zo akan keɓe watan rajab da wani azumi ko wata sallah ya ce da'ifun sakitun inda ahalin hadisi a wurin malaman hadisi wannan hadisai ne na ƙarya da ƙarerai ya ce kai daga cikin ma malaman hadisi mai ya ƙulu huwa mawdu' akwai wanda yake cewa hadisai na ƙarya ne ya ce wa zalika allazi nadhunnuhu kuma wannan shine abin da muke zato cewa duk waɗannan hadisai ban kaurarrun hadisai ne na ƙarya da ƙarerai ne shi yasa Imam al-Fakihi a cikin littafinsa akhbaru Makka ya ruwaito cewa Sayyidina Umar ya kasance idan ya ga mutane suna azumi a watan rajab yakan rika zane su da bulala yakan rika ce musu ku ci abinci domin watan rajab jahiliyan farko ne suke girmama shi amma mu a cikin musulunci ba mu san girmama wani watan rajab ba in ya ɗori akan kasancewar shi ashhurul hurum ashhurul hurum dama watanni ne guda hudu da zulqa'ada da zulhijja da almuharram sai watan rajab su kuma abin da yasa ake kiransu ashhurul hurum shine a ƙara taka tsantsan gurin saban Allah a ciki shine qur'ani ya kawo minha arba'atul hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum da ka zalincin kai ne da zunubai da sabo ake so mutum ya kare kiyayewa a cikin waɗannan watanni amma ba su da wata falala ta musamman da aka keɓe bayan wannan mun nakalto daga al-imamu abubakar al-tawqushi al-maliki wanda ya mutu hijira shekara ta 530 shi ma ya hakaito maganganu akan waɗannan azumuma ya bata su sannan mun nakalto daga al-imam ibnu rajab al-hanbali wanda shi ma a cikin littafinsa wancan littafi na al'imam abubakar a tsattoshi kitabul bida'i wal hawadis sunan littafin ke shi kuma al'imam ibn rajab ya fudi a cikin littafinsa da ta'iful ma'ari ya mutu hijira na shekara 795 shi ma ya kawo bayanai akan keɗe wannan wata da na filfili da salloli da azumoma da sauran sadakoki ya ce gabaki ɗaya waɗannan abubuwa ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani daga cikin sahabbansa ba mun nakalto daga al-hafiz ibn ibn hajar al-asqalani ya mutu hijira na da shekara 856 a cikin littafin sa tabiyyun al-ajab fi ma warada fi fadl rajab shi kuma haka ne shi ma yake cewa babu wani abu da ya inganta akan keɓe watan rajab da wani azumi ko wata sallah ko waɗansu kwanaki na ƙiyamun laili ya ce duka babu wani hadisi da ya zo wanda ya inganta wanda za a iya kafa hujja da shi a ƙarshe muka ƙarshe wannan naƙaltowa daga haji khalifa a cikin littafinsa kashfu zunun da yake cewa duk waɗannan hadisai da tantagaryen makaryata suka kirkiro an kirkire shi ne a ƙarshen ƙarni na uku amma ya shahara a ƙarshen ƙarni na hudu har ya ce cikin malaman da suka kirkiro wannan bid'a shine akwai wani malami da ake kiran shi Abu Talib al-Makki wanda yake al-Imam al-Ghazali shi kuma ya rufa mishi baya akan wannan yace duk sun dogara ne akan hadisai na ƙarya da ƙarere dan haka ya ƴan uwana musulmi mi riko da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama mu dauki wasiyan da ya bamu yake ce mana duk wanda ya rayu daga cikin ku a bayana to zai ga abubuwa na sabani da yawa kowa zai zo da irin nashi hadisan da irin nashi bayanan yace duk yana neman ya raba shi zuwa ga addinin musulunci musulunci manzo Allah yake cewa abin da nake rikashe ku da shi shine ku riko da sunnata da sunnan khalifofina shiryayyu masu shiryatarwa ku cije ta da mataunanku a hirɗinku daga bid'o'i saboda kowace bid'a da ka ganinta bata ce kuma duk mai bin bid'a yana cikin wuta da haka da wannan muke kira jama'a musulmi mu yi taka tsantsan waɗansu za ka ga suna zumuɗi duk abin da suka gani a social media nan da nan jikinsu na rafe sai ta yaɗawa to ka sani cewa idan ka yaɗa ƙarya ka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma kana cikin waɗannan makaryatan da haka duk abin da ya shafi makaryatan nan a gaban Allah gobe kiyama kamar sai ya shafe ka da haka ya maɗiɗi da abu ba kowa ne ake so ya rika ya maɗiɗi ba idan malami nagartacce da ka tabbatar da cewa malamin nan yana tantancewa tsakankanin gaskiya da ƙarya yana tantancewa tsakankanin ƙirƙirarrun abubuwa fararrun su da sunnoni idan ya ce maka ji sai ka ji in ko ka je shiru kai ma ka ja bakin ka kai shiru kar ka ɗauka ya maɗiɗi da abu nan da nan kana ya maɗiɗi da abu wai annabi ya ce kaza annabi ya ce gwaninta ne ba gwaninta ba domin man kaza ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar karka ce to ai ni ban sani ba ai ba da gangar na yau ai ba da gangar din ba shine rashin bincikawa baka je ka samu malamai na Allah waɗanda suka san kasan suna tantancewa tsakankanin gaskiya da ƙarya ba kai musu tambaya in sun sani su gaya maka in ba su sani ba su je su bincika to duk wanda ya dauki irin wannan tafarki to ya dauki tafarki ba mai ci ba da haka Allah ka shirya da mu ka tabbatar da digadigan mu akan gaskiya ka tabbatar da digadigan mu akan sunna ka nisanta mu daga bid'o'i da ainihin kirkirarrun al'amura kara da mu akan sunna ka karɓi rayuwar mu akan ta a ranar tashin alkiyama ka ta da mu tare manzon Allah sallallahu